الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha takwas ga watan Sha'ban sha bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shinawa ashirin daidai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu a wannan sura mai albarka a suratu Dawud za mu tashi darasi na biyar daidai aya ta arba'in da biyar muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu yi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار Allah madaukakin sarki yace wa kur ibadana Ibrahim wa Ishaq ambata muki ko katina bayan mu annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa Ishaqa da kuma annabi Ishaq alayhi salatu wassalam wa Yaquba da annabi Yaqub ulil aidi ma bota karfi wal absa da kuma lura da hangen nesa aga nan wazkur ibadana Ibrahima an faɗa abul anbiya sannan sai aka faɗi ɗansa da jika a tarihi ulil aidi dukkan su ma abota karfi ne da wato da hangen nesa sai Allah ya ce inna akhlasnahu hakika mun kebance su bi khalisatin da wani kebantaccen al'amari shine zikirar da yawan tuna lahira wa innahum indana wayannan bayin Allah a gurin mu lamin al-mustafain al-akhyar suna cikin zababbu zababbun zababbu domin wato almustafayin jam'i ne na almustafa zaɓaɓɓe kenan daga cikin mutane al'afiyar kuma jam'i ne na hayyar shi ne ana nufin zaɓaɓɓe guda ɗaya to sai Allah madaukakin sarki yake waskur Isma'ila ambata musu ko ka tuna annabi Isma'il wani yasa da annabi Aliyasa wadda kifin da kuma annabi Zulkifin wa kullun duk wa'annan da aka ambato min al-akhyar suna cikin zaɓaɓɓu har yau su ma an kamar da aka faɗi cewa wayancan bayan da bayan su ma zaɓaɓɓu ne su ma wayannan da aka ambata zaɓaɓɓu ne malam yayi magana a nan cewa wa kura ibadana a nan za ku ga ibadana ɗin kama da alaran mumi wanda suke rubuta alkurani za a ga wajen ibadana akwai alijja a gurin domin akwai kira'ar da ta zo wa kura abdana a ga wannan alijja ɗin duk wanda yake rubutu ya san irin amfanin wayannan cewa idan ka ga mafiyanci irin wannan to akwai wata qira'a da ta zo da sabanin haka kaga nan wazkur ibadana idan ka cire wannan alu dadin to za ga kalmar ba ta canja ba kawai wata line ne canja to shi ne bambanci yana da muhimmanci sosai ga wato masu yin sasu wazkur ibadana ibrahim ka tuna wato bayin mu annabi ibrahim da ishaq da yaqub da uba da jika ulil aidi ma abuta karfi shine malai yake cewa al'amalu salihu wal ilmu nabi' wal quwwa fil ibada abinda ake nufi ulil aidi wal absar shine suna da kyawawan ayyuka da ilimi ne amfani da kuma karfi wajen ibada lokacin da suka zo bauta Allah ba ta yin ta da kasala ba ta yin ta da katala yayin da suke so su bauta wa Allah madaukakin sarki to sannan sai yace Abdullahi da Abbas kuma yana cewa ulul aidi yani ulul quwwa ma abota karfi shine ulul aidi wal absar al fiqh fi din suna da fahimtar addini shine al absar sannan na والابصار يعني البصر بالحق سنا da karfin ganin gaskiya imamu katada yace o duku wajen bil ibada wa basran jiddi Allah ya ba su karfi wajen bautar Allah madaukakin sarki sannan kuma suna da basira a addini da fiqh inna akhlasnahum haqiqa mun ce ban su bi khalisatin da wani ce ban jatta al'amari zikira da shine na ambatan lahira ai zikru dar al-akhirah domin mudaf ne da mudafun ilai ya halatta idan mudaf da mudafun ilai ya zo kana so kai magana ka iya aje wato mudafun ilai din ka fadi mudaf kamar misali fatahul bari sai ka ji wani yake karatu zai ji ya ja'atil fathi ya iza yau kun kace bi bi fathi ba bil fathi kawai duk wanda ya karanta da alif da lam da ya zama asali mudaf ne da mudafun ilai kawai aka aje to shine shi ma duk darul akhirah da aka ce adda in ku ce darul akhirah ba da rufin gidan lahira to Allah ya jefa shi da wannan imam mujahid yana cewa da Allahu bi ya'maluna lil akhirati laysa lahu muhammun ghayraha Allah madaukakin sarki ya sanya su masu yawan gina lahira dangane da duniya ba ruwan su da ita ba abin da ya shafe su da duniya su ne waɗanda ake cewa idan sun sami duk abin da suka samu a duniya hudu suke raba su da abin da suka samu a duniya to hudu za su raba su biya baki su ba da baki sannan kuma su amfani da ɗaya sannan su zubar da ɗaya shi ne za ga profesa masu ya ka a cikin wannan ya ke karanta wannan littafin nasa duniya makaranta a ciki ya kawo shi na cewa yadda za a biya bashi shine duk abin da ka samu in zaka biya bashi shine kai wa iyaye biyan bashi kai ba da bashi kuma kai wa ƴaƴanka sannan kuma kai kai amfani da shi shine wato kamora shine kai sadaka wanda za ka zubar kuma ka ci a cikin ka za ka akwai hikima a magana sosai akwai hikima tsakiya cewa duk abin da ka samu in dai kana so an ake cewa magabata a baya haka suke gaya wa ɗa in ya samu abin duniya shi suke ke barbar da hudu ka biya baki ka bada baki kai amfani da ɗaya sannan kuma ka zubar da ɗaya in mutum ya ɗau wannan fomulan to za ka ga ya zauna lafiya kar ka zama abun sultan eh abun sultan ko ai na ji kun san labarin da wannan jiwa ya cin kuɗi biloniya ne amma waya cin kuɗi wata wata shi ma ya kawo shi a wannan littafin duniya a makaranta ko abokin hira a cikin su ina tsammanin a cikin da ya biyun nan ya kawo cewa wani mutum ne an yi shari'a ne kurin gaskiya ma ba matan sa ba ba jin gidan su dawo tsaban mamako ba banka ko banka ya ki samu ba a mura kudin sa kuma sannan duk wata ake cin kan rago a gidansa iya ta rago kawai daga nan ba za ku ƙara ci waje wani wata lemo da ayaba ko zuwa yi sai dai a ganye a makota wallahi ba za ku ba zai biyo muku ba saboda haka wata rana sai zai tar da wani mutunci kuma aikin sa kawai raba mutane kuɗi da kyauta ya ta raba abinci ga kuɗi sai da aka baje ni ki wai malami sana'a sai sai Allah ba da kuɗi ka ganna abin da ne yake to ne zan yake ai ni kawai aiki na anan wato sai mutum ne kudi amfani ne kudi ya mutum zai aure matar ta kawai amfani ne kudi yake yanzu ma akwai wani ne kudi da aka wani labari a riyadu yana da wani abokin da zo da ke mutum aure mata yana magana gumi na ke masa to shi ne daga nan yana tashi wato wuce ko ina ba sai kasuwa da ya je gurin kayan ɗan gwari komai kwando kwando yake ya nama matarsa tana gida ta ji ana ta bugu ya biyo komai an kawo shi mota mota sai ta leko sai da matar ta ɓata lokaci tana jara kan dai sai ta da ta ji bugu ne ta zo tana zuwa ta ta hango kwando kwando na abin lemo nama haka sai take ga wannan mutane ina ji fadan kai take kan sai ta ga mutum ta ce a kana buɗewa ya shigo ta ce kuma wannan ka koma siyarwa yace ba na cewa ba ne wannan naku ne to mun taɓa kuma ce tun da ganin ya canza salo saboda kar ya mutu a wancan mutum ya aure masa ba to kuma haka rayuwar take dabi a kenan in ma baka da ta ba Allah da zuciyar gaba ko da yayin ji ba ta kada ji ko ba ta ta aure wani shi abin zai shigo ko ba ga wani ba ga jina ana cewa ana yin gobe gobe yake gobe ba abiyoyin da zai auren yara ba ka samu kuɗi sai wanda take yi to kaga ina kace su kawai wayannan bayan Allah kina lahira kawai su akhlaqnahum bi hadisatin dhikra dhikra da aka mujahidi yake ba abin da ya dame duk abin da yazo to lahira za su nema ne ai dhikru min al-akhirati wa amalihim laha yawan tira lahira da shi da kuma aiki da shi da lahira Malik bin Dinar yake cewa naza Allahu min qulubi hubbu dunya wa dhikriha Allah ya zare musu san duniya a cikin zukatan da ambatan da ba ruwan su da ita ay akhlasuhum bi hubbi al-akhirati wa dhikriha Allah ya kifance su da san lahira da ambatanta Sayyid bin Jubair yake cewa yani bi daril janna wato Allah ba daukakin sarki ya kifance su da wani gida a aljanna shine akhlasunahum akhlasunaha lahum bi dhikrihim laha mun kifance musu wannan gidan shi da suke yawan kira gida a aljanna shine dhikran da ya Allah yake wa innahu indana su kuwa wayannan bayan Allah a gurin mu lamin al-mustafain al-akhyar suna cikin wadanda suke al-mustafain wato zababbu al-akhyar zababbun zababbu wadkur isma'ila katina annabi isma'ila alayhi salatu wa salam wa yasa da annabi alaysa wa dalkifl da annabi dalkifl wa kullu min al-akhyar kuma gaba ɗayan su suna cikin zababbu kamar yadda wato sunayen siyasa gabata a cikin suratul anbiya da muka biya yalla yake هذا ذكر نعم وإن للمتقين لحسن مآب آمين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب Allah yake wa inna wa inna lil muttaqina la husna ma'ab lallai masu tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma na'am hada zikir wannan abubuwan da aka faɗa gaba daya wato wa'azi ne wa'azi ne ga duk wanda zai zo ya saurara ga wanda zai zo bayan ku kuma to wa'azi ne gari wa inna lil muttaqina lallai masu tsoron Allah madaukakin jirgi la husna ma'ab suna da kyakkyawan makoma amma ka tambaya menene kyakkyawan makomar sai Allah yake jannati adil wata aljanna za a ba su wanda take madawwamiya zama zaki a cikin ta fito babu ta shine jannati adil za su zauna kuma Allah ya faɗi wannan kalmar ne domin wato su gane cewa kare duk yadda kake da kuɗi a duniya ba idan ka je siyar fili gwamnati za ta siyarwa sai ta gaya ba aro aka ba kana aro ne tsawon shekara kaza eh shekara ta sayin da garabo saboda aka aro ne duk kowa yanzu a gidan san gwamnati ta gadawa za ta zo da ke fita kuma sai ka fita a dokar aka dokar ce to kaga nan kuma Allah da ya gashi ba ka nutsa wato gidan sai ya ga ma jannatu adilin ba na aro bane to kin za ka zauna ai iya wannan kalma ba da dadi a cikin ta to sai Allah yake mufattahatan lahumul abwab sannan kuma ƙofofin ba sai ka je kana ta shan wahala gidanka ne yanzu idan ka je saboda sabon gida ne hukunai sun yawa sai dai lamba kai je kai ka sa a wannan mutum sai Allah ya ce ba za ka sha wahalar shiga ba a buɗe take shine mufattahatan lahum al-abwab a lokacin yan aljanna ba dan ba ba so ya wahala da mutum ya je ne da kofar abuji duk da cewa yanzu alfata ce banda annabi ya ga mana cewa sai azumi ya zo ake buɗe wata kofa da ake kira rayyan ko kuma a ce ko ta hada buwa bul janna gaba ɗaya kofofin ma abu ita rayyan la yadkhulu illa sa'iluna amma kofofin aljanna da ba na kama za a buɗe daga nan sai a kuma mayarwa a rike haka wato a ba hadisi ya tabbatar mana cewa rufe shi zai a kullaci sannan idan aka tashi zuwa ai za a tara a buɗe har sai annabi ya ji shi za a fara buɗewa to ɗan aljanna idan sun je gaba ɗayan su kuma za su kara duk an buɗe musu kofa kuma suratul zumar ai ta ba mu misali wasiqal ladina taqaw ila ila ni ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha ba da wannan fili suka ce ga dubo bambanci tattarin wuta ce akai wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat aka ce maimakon wa futihat ita wata wawun din da gurin aljanna wawul alfi abin nufi da ka je za ka tare da alhali an buɗe ta su ko ɗan wuta sai an mutu kwalili an da wuta su sai kawai a yi mutu irin abin nan ba da to ba tsammani kawai sai a buɗe kawai sai su ido hudu da wuta jahannama wanda ya fita ji hankali shi ko ɗan aljanna da ya gaba zai tarar da kofar a buɗe kawai shi gani shine wa futihat alhali an buɗe masa kofa to shine abin da Allah yake gaya mana mufattahatan lahumul abwab an buɗe musu kogofi gaba daya ba jan wahala wajen shiga sai Allah yake mutakilina fiha suna kashin gide a cikin aljanna duk wanda ka ganshi a kashin gide kai ka san ba wahala a tare idan mutum yana cikin jaji hankali baya cikin gida domin ba zai iya huta jikakkiyar huta ba sannan ba zai iya bacci ba ma shi ba wannan da yazo misali yake shi za a san ya kashin gida in ya ga dama ya dora kafa daya kan daya to yan aljanna haka za a sani alal ara'iki yanzuru suna kan gadar daji suna kallon junan to shine bi faki hatin wato ga kayan marmari wa faki hatin bima yatakayyaru wa lahmi dayri bima yashtahu wa urun kan zali lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malu to shine bi faki hatin da kayan marmari katiratin da yawa wa sharab da kuma kayan sha shi ma jinsi iri iri yawa
وعندهم قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الله يجي وعندهم كان الجنة هيا وسنادة قاصرات الطرف ما كان da suke rinse gano su akwai ayar da ko kira'ar da ta zo da kafiratu sarfi bisa da bana kuma ma'anonin su masu kyau masu alaka da juna cewa nan wato masu gabata kallon kowa sai mijinta eh kallon su sun tashi kawai mijin za su kalla kafira kuma wanda ba wanda zai kalle ka sai mijinta da bambanci yanzu da ka auro mace misali kace ba ka kallon mutane ba ruwan kowa sai da sai kai kawai to in ka fita ita ba a kallon ka kaga mutai ba za ta samu wannan ba kallon jira kai ma take a yanzu wata kila ne a rediyo ko a wannan waya idan ta kalli wani zai da wani ne mutum ba kai ba dan abu kan kari ne zai wallahi da rika jin cewa da ma wannan ne a no no ba kwa ji talabijin din nan da wasu ke tura musu da suna gida aure suna tura musu da takarda cewa suna son alhali tana gidan auren da ƴaƴan da ne go go to matar duniya ba ta da wannan alfarma amma ta lahira ita na farko wato ba ta kallon maza sannan kuma ba namijin da zai kalle ta wannan shine cika cikar ni'ima ce ba ta kallon maza kuma ba da mutum da zai kalle ta shine wa inda muqasiratu sarfi ajrab sannan kuma ajrab kare kun juna ne da ke garu za ta ci kai bai daya wai shine wasu bayan Allah muna magana akan huru da ni an ce za a ba maza hurin dini kwanaki ba bala su zali ke mu wannan tambayar cewa kaza cewa wai su kuma maza mata ba kwanan nan wani ta kuma yi cewa mata ba ita kiji ya kama ta dan me za a bawa maza mata yanzu wata ai abu biyu yace duk ba matar da za ta zo a hurin dini sun ba Allah ke ke masu ne misali zan bai yanzu idan mai girma shugaban kasa ya zo duk matan Kano suka haɗu suka zo suna murna ita kuma tana kusa da shi me take a matsayin me take kallon wannan abin da ake yi mu suna yi sai mutum da zai ba ta wuce zai ba ta ba domin gani take duk bayi ne a gurin ta domin take fasle ko ba ka bane to haka ita ma ba ta duniya idan ta ba Allah duk matan da za a ba wa namiji sai ke fasle ne da wani damuwa sannan abu na biyu nake mata bar kuma maki abu na biyu shine da yake cewa ba da maza nake idan aka ba ai Allah madaukakin sarki da zai dauki rayuwar dabbobi da suka yi a duniya a bawa bakin aljanna a lahira nake misali zan bai mace ɗaya yanzu akuya guda ɗaya sai bunsuru ɗari da biyu nake yanzu baki rayuwar dabbobi a duniya ba ki je aljanna kuma a hada ki da maza da yawa rayuwar dabbobi na ko ban sai kuma ta gamu ko ba haka bane wannan rayuwar dabbobi ce idan dai wata a duniya ba ta dabbobi ba ko aljanna ta yi a baki maza da yawa shine kawai amsa kaga adilla akaliya in ka inda ji wannan yayi ka to Allah madaukakin sarki yace a tara tsare ku kuma ba ran sarki babu kifi kam yalla yake hada ma su ajina wannan abin da aka faɗa kaɗan ne daga cikin abubuwan da ake muku alƙawari biyo min hisab ga ranar sakamako yalla yake inna hada la rizquna wannan arzikin mu ne in ji Allah malahu min nafat ba ne taɓa ƙarewa ba mutum da ka gani ba su yi a ungo ku ne garin ku da kuɗin ya ƙare yanzu babu wani sai da ya da gidansa ba ya tashi ya koma wani gurin ko ba a yi an yi da yawa to sai ga ba arzikin da za a baka wajen kare ba malamu min nafa ba zai taba karewa ba shine Allah ya tsaka malam Jafar da yazo nan gurin sai yake cewa malamu min inna hada la rizquna malamu min nafa yace ne ya kamata in karatu ku bi ta daya kuma za ka ga nan da ce yistika amma za ka idan aka zo idan ka tsaya wa inda hum ka tsaya kan kafira ce wacce rasu dan sai bai ba amma idan ka tuwo cikin cikin ko sallah kake ja ka dauko aya to ka bada idan ka zo nan inna hadha la rizquna ma lahu min nafas to ka tsaya da cewa wannan shi ne arzikin mu ba zai kare ba yana da cikin arzikin mu wanda ba zai kare ba akwai wuraren da mutum yana fahimta alqur'ani kuma ya haddace a cikin alqur'ani akwai wurin da zai gani kamar da tsaya ba yanzu misali kamar inda muka wuce a baya cikin suratul safat وإن يونس لمن المرسلين إذ أوحى إلى الملك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى أن يبعثن قلوب أهوال فجدي أما هذا الشيء قالوا فيك كارا فنبذناه بالآراء وهو سكين فأنبتنا عليه شجرة من يكفيه وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى يوم يزيد قوم جلاله to kaga wannan gurin shine wato irin abubuwan da mutum ya haddace Qur'ani ya kamata ya rika bibiya domin ya rika jin jarsan Al-Qur'ani idan ko ya hadda kawai kai to sai dai kaje kai ta harbi amma ba za ka wato duk rika jin tsantsana Al-Qur'ani yadda ya kamata ba za ka ji ba aka cikin zuwa ji gafi wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrayn aw amdi hukuma in dai ka zo daidai kan nukura ka tsaya ai zan ce bai kare ba wanda yake bayyana Qur'ani ya san sai ya tsora da kala alab a kullum da dole sai ya tsora ina ne ya kamata ya tsaya zalika ta'wilu ma lam tasbi alayhi sabra wa yas'alunaka sai ka tashi na kwarai kuwa shine waye kalu naka sabon da shi kenan amma labarin annabi Musa da Khidir da zai kare wa sai an zo daidai nan gurin zalika ta amma sabinati wa kana bi masaki ya amaluna fi jakai hatta ka zo zalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sabara gaba ɗaya an gama ba da labarin duk abin da ya faru kisa ta fara daga ina wai kala musa ne ba damu ta ƙare a daidai nan to akwai ire-iren guraren da yawa alƙur'ani wannan kuma zai taimaka ba idan kana bibiyar ma'anonin alƙur'ani kuma sai ka fi jin daɗin sa sai ka fi samun gaskiyar ƙur'ani gaskiya fiye da wanda zai zo kawai ya ta hannu ya yi rubar ma an ya gada ba to shine inna Allah madaukakin sarki yace inna hadha la rizquna wannan arzikin mu ne malahu min nafad ba kuma zai kare ba sai Allah yake hadha wa inna lis-sabina la sharra ma'ab jahannam yaslawnaha fabisa al-mihad هذا فليذوقوه حليم وغساق وآخر من شكله أزواج الله ملوك تنسرقي يدي هذا أي هذا جزاء المتقين وانتم دعك فنا أبايا sakamakon masu tsoron Allah ne aka ambata mu amma wa inna lil sajina su ba masu wuce gona da yi da sharra ma'ab suna da mummunar makoma makomar da take mafi tsayin ita ce wutar jahannama kamar ka tambaya wace ji Allah yake jahannama ya launa a cikin wutar jahannama za a kona su tariqan jihad sir da makoma idan ta zama ita ce wato wutar jahannama da wutar jahannama mihadu wa min fawqihim gawan saboda haka kin fada da za a mutu ita ce ta wuta sai Allah yake hada shi ma wannan sakamakon da ake wajen wuta fa ya doko to kan dane da za su kankana halimun wani ruwan zafi ne ɗoyi shi ne halim ya tsoguna baina wa baina halimi a saboda haka halimu shi ne tafasashen ruwa wanda alin shi ne wanda boiling point din ba ya wuce iyaka shi ne alin to shi ne halimun tafasashen ruwa wa gasa da kuma ruwan gyambo shi ba tafasashi wasu ka ce a gasa shi ne wato ruwa mai mugun sanyin da zai cutar shine zakat sai Allah ya ce wa akharu min shaklihi azwaj sannan da wasu azabar daban-daban shine akharu min shaklihi azwaj eh za a samu ai wato wasu wata wata me ake kiran sa wasu nau'in azabobi ne daban-daban wanda za su haɗu daga cikin nau'o'in kaza ai akwai zamhari akwai samum akwai sharabul amin akwai zaqum kajaratul zaqum shine azuwa din nau'i nau'i da wasu da wato azabobin na daban daban daban nau'i nau'i da zai ne shine wa aqaru min katlihi azuwa sai Allah yake hada qawlun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum qalu Allah madaukakin sarki yace hada fawjun muqtahimun wannan wata tawaga ce da za su fada da dugunzuma a cikin wannan wutar la marhaba kuma akum wanda wanda za su tuhu da hadu da ku eh wanda za su tuhu ta kuda da ku shine hada bodu muqtahimun ai dakhilu ma'akum wanda za su shigo tare da ku la marhaba bihi da sun shigo wace yan wuta ne za su shigo jagororin su cikin wuta ana kawo mabiya sai kawai su ƴan wutar ce da tsamu jagororin ce da su ba ma muku mara ba ba ma ba ma muna rijo shi ne lamar aban biyu ba zai musu marhaba inna misalin da gaba ɗayan su wutar za ta je kamar yadda Allah yake fara a suratu a suratul arab kullama dakalat ummatin la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahu saboda haka ana kawo wannan sai wannan da wato ta jigo sai ta tsire wanda ta tarar ita ma ta cikin ta tsire wanda ta jigo domin mabiya ne ita ba ran ladina turiyau min alladina ta'taba wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab to sai Allah bara kucin sarki yake za su ba ma mara ba da zuwa sai Allah ya ce gaba ɗayan ku ta za a kona ku duka sai Allah ya ce bal antum la marhaban bikum kajiya na قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Allah madaukakin sarki yace qalu sirri antum la marhaban bikum kuma ba ma maraba da zuwa har kowa ya zaji kowa kenan ba ma maraba da zuwa ku antum qaddantumu lana duk wannan matsalar da muka fada a ciki ku kuka jefa ba ku kuka jaza mana fa bi sal qarar sai da makoma da matabbata an ka zama wutar jahannama qalu ya Allah madaukakin sarki yace za su rabbana ya ubangiji man qaddama lana hada duk wanda ya jaga mana wannan shine abu da Hausa wanda ya jaga mana wannan matsalar fajiruhu azaba bi'afan billah Allah ka ninne ka maka azaba ni kimbalinki a cikin wuta ayata Allah ya ga mana suratul azab rabbana atihim bi'afin min al'adabi wal'anhum la'anan yawwa la'anan kathira ko kabira to ya ubangiji ka ninne ka maka azaba ka tsinne musu albarka kuma Allah zai ga mutum da kullum zai abu kowa ya kasan sa zai dauka to shine Allah madaukakin sarki yake wajidu azaban sai afan billah Allah ka daka masa azaba wanda take linkin balinki a cikin wuta sai Allah yake وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار na'am أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Allah madaukakin sarki yake wa qalu malana zaka ji suna cewa su yan wutar malana ne shi gare mu ne la nara rijalan ba ma hango wasu mutane waɗanda kunna na'uduhum min al-ashrar sanda muna duniya muna lissa ba cikin marasa mutunci cikin ashararan mutane ko yanzu ba mu gan su ba attakhadnahu sakriyan mun rike su mune musu ba'a mune musu izgili am zagat wato izgili muka rike su mune musu alamar tambaya ce shin ba'a muke musu kawai am zagat alhumul absar ko kuma idanun mu ne suka karkace ba sa gano wai duba suke ko za su ga mu ne a cikin guda waɗanda suke yin izgili ba su bin Allah to shi Allah madaukakin zargi yake inna zalika hakika hakan da suke ta fara ne hakkun tabbas gaskiya ne da kasu wa alillah shine fadin fada da yan mudaraji shine da kasu kuduma fadin fada da zasu kai bayan sun gaggaya wa junan su magana sai kuma a koma neman waɗanda aka rike ba ba zubin Allah a duniya sai su gabatar sai Allah yake قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Allah madaukakin sarki yake kul ga ya musu inna ma ana munzir ni wato kadai ni ne gargadi wa ma min ilahin illa Allahu al-wahidul qahhar babu wani wanda ya tantance abautawa in ba Allah madaukakin sarki al-wahid kilo daya aya al-qahhar wanda ya fi karfin kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yusila alaikum hafazatan ko saboda haka Allah madaukakin sarki yake shi yafi karfin kowa wanda yake mai rinjaye rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abubuwan da suke tsakanin sama da kasa al aziz mabuwayi wanda yafi karfin kowa wanda yafi buwayi kowa al gaffaru kuma yake yawan gafara sai Allah yake قل هو الذي أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Allah madaukakin sarki yake kun da ya mutu huwa nawau azim shi wannan alqur'ani labari ne azimin babba shine kul huwa nawau azim ai khabarul azim wa sha'anul dalil wato al'amari ne babba wasu malamai kuma suka ce kul huwa nawau azim da alkiyama ne sha'anin alkiyama al'amari ne babba amma ya fi karfi a kan cewa ana magana ne akan alqur'ani shine na bauna abu antum anhu mu'ridun kuna kauda kai ga wurin wato alqur'ani kuna kauda kai ai rajiduna kuna ma sai da ramkana kamar yadda wasu mujahid da Ibrahim al-Qadi da Imam Suddi suka fassara sannan kuma su ma suna tafiya akan cewa na bauna abu ya ni alqur'ani alqur'ani ne girma sai Allah yake ma kana bi min ilmi bil mala'il a'la ka gaya musu cewa ba ni da wani ilimi dangane da majalisar koli ta sama abinda mala'iku ke tattauna a sama ta daya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ka gaya musu ba ka da wato ilimi akan wannan abu abin da suka tattauna dangane da halitta annabi adam alaihi salatu wasalam kamar da za mu ji nan gaba in yaktasiluna lokacin da suke muhawara domin alkhasmu a larabci tattauna ka faɗa mutum ya faɗa ko ba faɗa ake ba suna fadinsa da wannan sunan amma a hausa ka ce hujuma fadin ce duk da kuma a larabcin yana daukan wannan ma'ana amma a nan sai taura kawai wane fada ai muhawara ana kiran da wato idiyar kasiru kaga ba za ka ce lokacin da walaiku ke fada ba fadin ne yake lokacin da suke tattauna a dangane da halittar wato dan adam wai kana rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifa to wannan maganganun da aka yi kamar yadda ya tabbata wasdurun to shine Allah madaukakin sarki yake idi ya tafsiri lokacin da suke tattauna akan wannan sai Allah madaukakin sarki yake in yuha ai babu ai ba yuha ilayya ba ai mun ba mun waye komai ba dangane da wannan sha'anin na abin da malaiku ke tattauna Allah bai gaya mun ba illa wato dai dai cewa kawai Allah ba ana nazirun mubi ni ba mai gargadi ne wanda yake a bayyane a fili abin da annabi yake gaya musu a nan shine abin da yake abu wato a lamarin mala'iku dan gani da wuce ce ta tauna ba na sanin komai sai abin da mala'ika ya gaya shine abin da yake faɗa cewa sai kuma ya tabbatar musu da cewa shi manzo ne amma wahayi ake masa illa ana annaba ana nabiyyu mubin fa sai ni wato nabiyyu mai gargadi ne mubin kuma mabayyana sai Allah yake إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون نعم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين to kaji ga tattauna da malaiku suke yi a sama annabi yake ga ya musu cewa ji bai san komai akai ba sai abin da Allah ya gani to shi ne Allah yake in tsara rabbuka lil malaika ka tuna lokacin da ubangiji ke yake wa malaiku inni khaliqun bashara hakika ni zan halitti wani dan adam yin tsinin daga tabo yaku fa idza sawaitu idan na dai ne jaji wala faqta fihi min ruhi sannan na hura masa daga ruhi na faka ula hutaji gaba ɗaya ku faɗi su masu jada umarni ya kai yin mala'iku da suke cikin sammai Allah ya ba su umarni cewa in na gama halittarsa duk ku masa su jada fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un gaba ɗaya mala'iku dukkan su kaga tauhidi da Allah ya ce fa sajada al mala'ikatu kulluhum ai mun gane bi da jada amma sai yake ajma'un ka fada ne aka ƙara ba ƙarfin magana cewa dukkan su ba wanda bai ba illa iblis da zai kanni su kawai istakbara zai girman kai wa kana min al-kafirin kuma ya kasance cikin kafirai mun tattauna wannan matsala a musamman a suratul hijri da muka zo muna bayani akan magana iblis saboda haka kaga wanda rashin rabo na iblis na shaytan ai ko dan gani ido kai a ce kowa misali yanzu wato wani babba ya zo kowa a nan ya gaji da yake yi kai kai kadai kowa misali a ce kowa ya fito amma ban da kai kai ma sai ka garji kanka cewa an yabo lafiya ta kalau ba zai ya ce kowa na masallacin bai da lafiya ba sai kai yana da wato zai kai ne lafiya to ko na ganin ido ai iblis banda yaji Allah ya wato ya sa yana cikin waɗanda suke tsinanu da za a yi ta tsinewa har kiyama ta gaji ai kaga da aka ce malaiku biyo kowa ya yi sujjada ne ya kamata shi ma amma kaddara ta riga fata to fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis banda iblis dan ne shi kawai shi kadai ne istakbara ya girman kai wa kana min al ya kasance cikin kafirai sai Allah yake قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa qala ya iblis sai Allah madaukakin sarki ce ya kai iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayhi kun ga yin hanzari Allah ya ce me yasa me ya hada da kanka yin sujada daga abin da na halitta da hannaye na shine malamin ke cewa ba abin da Allah ya halitta da hannunsa banda a wato annabi Adam alaihi salatu wassalam shi kadai ne duk abin da kaza an halitta da kun sai kun Allah ya halitta amma wa Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam saboda ganin damarsa da hannayensa to sai ya akbarta girman kai kake sabon girman kai ne am kunta min al-alim ko kana cikin waɗanda suke ji sun fi kowa masu tagawa masu ji da yaji da kansu inna fir'auna al-alim fil ardi ko la'alim fil ardi ko ala fil ardi da Allah yake fada wannan girman kai ke da yake zai tafi kowa to sai Allah yake to ga amsa da bayar kana zai ji ana khairun min ga wani kiyaki na tirmidhi ai na ji alkhairi khalaqta ni min nar ni fa da wuta kai ni wa khalaqahu min din sannan kuma shi da tabo kai ni kira ga cewa ai wuta ta tabo kai ni domin duk girman gurin wuta ta kaba ni ta rubuta gani wannan matsalar malamai sun sun tattauna ta to ko ka bi shi dan ai Allah ne ya baka ubanni wanda ya baka ubanni ya bi ka kai kuma shi za ka kalla kai ibada da ya zaka amma da yake bai da rububi ba to sai ce kalatta ne min nari ni da wuta kai ne wa kalatta hu min shi kuma da kado kai kala sai Allah ya ce قال فاخرج منها فإنك رجيم نعم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الله مدوكين سيكيتي قال فاخرج منها sai Allah ya ce to fita daga aljanna fita gaba daya fa innaka rajin kuma kai abun jiba ne shine malamai suke cewa wata aljanna ji ma mun yi wannan bayanin a shekarun baya cewa aljannar wasun da ba kan cewa wato wata aljanna ce daban da Allah ya sa annabi Adam da nana Hawwa'u da ke dan asiri yake kuma zurfiyarta da duniya wasu kuma kace aljanna dai dalilin su shine aljannar da Allah ya halitta ya ce idan aka shiga ba kuma to kuma ga annabi Adam ya fito da shi mana wa ya fito shi dan ya fito shi ne dalilin wasu kuma ka ce a ita ce dai aljannar da za a shiga an mutu ita ce saboda haka babu wani dalili da yake nuna suka ce ba wani dalili da ya nuna ba ita ba in ka karanta hadin arwa ila biladil afra da ibnu al-qayyim za ka ga yayi dogon bayani amma da cin da yake kwari shine cewa aljannar da aka koro annabi Adam alaihi salatu wasalam daga ciki ita ce aljannar da an mutu insha Allah ba ta ita ce shine a lokacin mace cewa ka ga ba da yayi bukul ba duk a ta za a yi kowa kowa yana so yana ciki to saboda haka wannan shine a magana da inganci cewa aljannar da za a shiga ce aka fito wa inna alayka la'anati har muka yi magana akan cewa ai na ka sauki annabi adam da nana hawa ake cewa gungumi isra'iliyar ban yawa in ka karanta kisasin anbiya shi kuma da za ka ga an kawo labaran wasu ya indiya a kuri kaza ya sauka kaza duk wannan labaran ma an zara to sai Allah madaukakin sarki yace wa inna alayka la'anati sannan kuma tsinuwa da ta tabbata a kanka ila yau har zuwa ranar sakamako qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun sai yace ya ubangiji to kai mun wato ka kyale ni ila yawmi yub'athun har zuwa ranar alkiyama ya nemi alfarma gurin Allah qala sai Allah yace fa innaka minal munzir mun kyale ka kaji har kiyama ba za a daura ka ba ila yawmi lokacin ma'lum har zuwa wani lokaci wanda yake sananne shine sanannen lokaci ne lokacin da za a saurar da shi ba gaba ɗaya lokacin da za a umarci malakul mawt cewa ya saurar sa shine lokacin ma'lum da sai Allah yake قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين Allah madaukakin sarki yake kala fa bi aizzati yake shedan ya dar Allah sai ji tunaran da buwayarsa la ugu yanahum ajma'in sai na halakar da su gaba daya hadi tunda ya samu dahir cewa ba za a kore shi ba kuma ba zai mutu ba an ba shi wannan damar to sai kuma ya zo ya alwashi shi kuma tunda aka ba shi dama abin da zai saka mana da shi shine duk ƴaƴan annabawa da su ya halakar da su tunda ba dalilin baban ba kai mai wannan ba to ƴaƴan kuma za su gaje kansu illa ibadaka minhum al-mukhlasin amma da yake yana da ilimi zai ce amma ban da bayin ka daga cikin su waɗanda ka zaki shine annabawa domin a ilimin da ya za Allah zai turo da annabawa bayan annabawa da sai ji banda su qala sai Allah ya ce قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قال عليه رواية فلانا بإبليس بني الله بلو كتير تركيسي فالحق تبت جسيا وكما جسيا والحق أقول تبت تجلسي فلانا جاء الله menene gaskiyar da yake faɗa yake la'amla anna jahannam ni kuma ina cika wutar jahannama ninka da kai wa mimman tabi'aka minhum da duk wanda ya bika daga cikin ajma'in da gaba daya shine ban haqqu wal haqqa aku Allah gaskiya yake faɗa cewa duk wanda ya buje dan sai Allah ya cika wutar jahannama Allah ya kiyaye to kaga alwakashi biyu mai kai bi idan ya rantsa Allah ya rantsa sai dai ka sani cewa almakashi tsarin bangaren shedan in yayin ce ka ana warkewa amma na ubangiji in yayin ce ka wala ta warke to idan Allah ya ga dama ma zai baka magani da wuri ne da sai ya ci karama ba zai gaba kuma kamar yadda muka ji cewa annabawa cewa ko an yanke su da albarkacin ba zai taba su ba domin suna da kai albarkaci to kai ba sai kai iyayen ka domin shi dan yayi rantsuwa cewa ba zai kyale ka ba shi za ba zo kullum ko zaman mu karatu a nan ayyaki ya ce cewa muna so mu ga hanyoyin da za mu bi mu kauce maka shi za a ce maka rasu sai shi da Allah ya ce قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين Allah madaukakin sarki yace kul ma as'alukum alayhi min ajr duk wani abubuwan da na gaya muku Allah ya ce wa annabi ya gaya muku cewa ce ne da su ma as'alukum alayhi min ajr ba na tambaye ku wani lada dan gani da wannan duk wa'azin da nayi ba ba lada nake tambaye ku ba. wa ma ana min al-mutakallifi sannan ba na cikin waɗanda suke kirkiro magana ta fara shine al-mutakallifi wanda zai taklifi shine mutum ya dora wa kansa wani abu a rayuwa ko kuma dangane da abin da ya shafi wato lahira shine yake ai wa ma azidu alama alqalamin lahudi ba da tsara komai dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni sannan ba na neman ku bani wani abu na duniya in huwa illa dhikrun lil alamin ba abin da nake ga muku fati tunatarwa da jinjin jini lil alamin ga waɗanda suke wato talibai masu bin Allah madaukakin sarki bayin Allah ko kuma gabayi gaba daya kawai wa'azi ake muku sai Allah yace wala ta'lamun na ba'u da kan za ku san labarin ta ba'da in bayan wani lokaci a to labarin ne na ba'u abdamir ya'udu ila ma ga shine kullu huwa naba'un azim alqur'ani da sannu za ku san labarin ta wasu suka ce shi annabi lokacin da mutuwa ta zo kamar yadda wato malam hasan al-badri yake faɗa yake cewa ya bi adam inda al-mauti atika al-khabaru bi ya kai dan adam lokacin mutuwa ne labari wanda yake takankan takankan labari wanda yake na gaskiya bai zo ba za ka gani duk wanda ya taba gaya ba gaskiya in kai ido hudu da mala'ikan mutuwa sai ka tunani ina ma na yi kaza ina ma kaza ko zai amfani da rewa shine wala ta'lamunna nabahu ba'da hin da sanu za ku san labarin da bayan wani lokaci abubuwan da muka faɗa jiya Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana abin da muka faɗa insha Allah ta'ala yau za mu rufe karatu gaba ɗaya sai Allah ya kai mu bayan sallah kuma mun zo karshen sura sai Allah ya kai mu bayan sallah muka da karatu ma tattauna akan durus na wannan surar kafin mu shiga wata sabuwar sura insha Allah ta'ala za mu tafi mutum azumi sai bayan sallah kuma amma za mu karanta littafi na fa'idoji a jirgin da shida na azumi a cikin gani masallacin yanzu don kusan duk kafin nan za mu rubuta karatun shi ta a dawo to akwai littafi da muka yi magana da masallacin sayyidina Uzaifa bin Yaman radiyallahu anhu na cikin kuljina inda muke karatun lulu wal marjan mun yi magana akan za mu karanta wani littafi da kudin da kuka yi uku zuwa da biyu da hamsin ba to Allah ya sa akwai yan uwa wanda suka ba da kudin daga gaba akwai wani ba wa Allah da muna ku kai ba da kudin guda uku wani ba ya kara kudin guda uku wani ba wa Allah shi ma yake kara ba sunan da ya ba da kudin guda talatin to insha Allah za mu karanta littafin kuma muna tsarin za mu iya karanta shi a rana ɗaya ko biyu to wayannan bayan Allah muna roƙon Allah mu da jirgi ya sama mu da alheri Allah ya yawaita mana irin su Allah ya ɗauke da shi ya tsara musu lafiya muna roƙon Allah da sunan da gawawa da gomin da madaukaka Allah mu ɗauke da shi ma da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya inganta lafiya mu duk da akwai wata tambaya da daga an dubo da ita kafin mu rufe ta yi wanda ya rubuto ya yi dogon wato bayani da addu'a amma tambayar ta ta kamar suna tambaya wai akan ba su ta tambayi mijin da za ta unguwa sai sai ne gidan ya halata ya ce mata idan ta fita to in yake in ta fita ta kofar nan to idan ka fita ta wannan kofar wai ya kaje ta sai ta kuma da ta tashi bayan ya fita ji ta fita ta wuyi inda ba ta kofa ta fita ba to wai bana ya matsayin auren na su ai cewa sai kamar yadda idan mai ya rubutu cewa ya ji wani ɗan ƙaramin filip ne na bidiyo cewa wani malami ya amsa tambayar ko ya yi tambayar su ai sai ka koma ka ji amsar a can tunda ga shi dai an bada amsa ko a ga ni ne zan ce mai da yawa saboda haka da sabuwar tambaya kai zan ga ma iya abin da na sani amma tunda malam ya bada amsa to wata amsa ne take amsa wanda ya fada eh ba ba ko ba ka bane yawa amsar da ka biyo a can malam ya fada ita ce amsa Allah ya yarda alaikum salam to Allah ya gana da ni kalli iblis ya ce to kalli ba wuce ne ke da iblis kalli kar ka dauka abin yi wai baban da ba haka ne eh akan kore ne abin ya tsaya ba ko shine shine kamar ina ji ibn qayyim irin abubuwan da wayar cewa ka ga Allah madaukakin sarki ba zai bar da haka ba to shi ya san yadda zai yi yana cikin majiya ai a mazan ma akwai wanda za su mutu ba su aure ba ko sai a baka a can sun lokacin da ka ba a wuri to kai kana cikin damuwa kenan mutum ya mutu ya wuri ba ai za ka hango cewa ga wani saurayi ba ya mutu da ya wuri ba sannan ga wata ta mutu da ya wuri ba Allah ba zai wasa haka ba kasar ne mata ba su san shi abin da na gaya ba kana ga adalcin Allah zai wasa haka ba zai wasa ba shi ne kawai Allah Laran laraba ne a yi ce karatu yanzu ranar laraba maghrib zuwa ne na'am na'am gaskiya wannan kan yau da kadan sai mun jewa annabi ya ce wai matar da ta yi aure mijin je mutu kun gane da mijin je mutu sai ta kawo ta aure wani shi kuma sai ya sake ta saboda haka ta mutu a haka kun fahimta da kyau ko saboda haka iskari shi ne inda annabi yake da tambaya ai an ce mijin ki na ƙarfi ne da shi za ku zauna in dai ya shiga aljanna aljanna kuna tare da shi mijin ki na ƙarfi in kin aure mata ɗari maza ɗari ke na ƙarshen in dai ya shiga aljanna ko ku rabu ba to shi ne mijin kaga wannan babu da iskani shi ma wannan din kamar iskani ne ne tunda wannan sun rabu ai kaga dai wancan shine mijinta wannan ne mutum shi ne mijinta inda zai zama matsala kawai shi ne zan su ta mutu da wannan tsawo wato wannan miji a karkashin sa shi ne da shi ne wata kaba shi ne zai zama iskani amma tunda kake ji har yanzu tsohon mijin shi ne mijinta wallahi wa'ala ya bayyana da ne tsohon mijinta shi ne mijinta alaikum salam ai to banda abun kamala hali wai cewa idan mijin na karshe shi ne wata ji dadin zama da shi ba aljanna za ta ji dadin zama da domin wanda za a dawa fi su ne min hilli duk wani ke kan takarda sai an wanke da rin riga aljanna ita ba za ma ta tuno da yadda ya mata ba inda ya ji da aljanna Allah ya zamu da na'am ita ma mun taɓa wannan magana ba za ta gane ni baya ba a ma ta koma cikin mustafasin aliya ita ma ya ta taura sosai kuma kwanaki na ma yi magana yawwa saboda haka wata kila ka tuntu ɗin injiniya ko zai iya tunowa a wannan tasiri muka yi magana mun yi wannan magana an ba ta hawa da ma yawwa wannan ma Allah ya yi da muna roƙa da sunan da jawa ba da zuwa mun zama ɗaukaka Allah mu ɗaukaka akwai wani bawan Allah da ya biyo mu naira dubu talatin sai yake sai na ce masa akwai wata magana da muka yi a can dangane da wasu wani gari sai yake ya so ya tara shi a yi kaza da shi yake amma yanzu kawai ya turo da wannan kuɗi ne yake a yi wani aiki a cikin sai na ce waye yake shi baya buƙatar sai na san waye don da ruwa Allah maka wakil da shi ya zaka maka da alheri Allah ya ɗauki zai ya yawaita mana ire-iren wayannan kamar yadda nake faɗa ko shakka babu da'awa tana tafiya ne irin wayannan tana tafiya ne da irin lokacin da wato matsala ta taso ta harka abu da ya shafi da'awa mai da'awa zai iya magance ta to ba abu da ya ji masa daɗi idan shi kuma ya amfani da ilimin da Allah ya bari wajen zartarwa amma babu abu ya tafi hankali a da'awa shi ne ku je gurin da kuna buƙatar kuɗi kuma ba kuɗi sai dai ilimin kawai za ku samu dangar ana samun wahala sosai kawai da na ba ku misali akwai gurin da kuka je kawai da kuka je wa'azi Allah zai ku bai garin ba ya kun ba shi in kuna so ku samu kauna wa'azi kawai za ku je ku ku mutu to in kuna so a karɓe ku hannu biyu ba su kula da gurin su zai kun mutu wani abu saboda haka guri ne da gurare ne da kaje kawai sai ake jira ka bayar daga wani ka zo to da kudi ne shine to Allah ya dace shi za ka ga malami da hawa dole ne da kai ne kudi ko dan ka kare mutunci da hawa shi za ka ga annabawa da sun yi wa'azi ne ce kul ma an alikum alaihi min ajr ba na ga muke da yau matsalar shi ne da awa ka tafi in an ba ka karba a ba ka karuci kowa za ka kuci ba an kana maro ido za ka baka da yaron ya fito lokacin da wanda ya fi komai da a da'awa mutum ya bayar da sai kawai yana so a yi kaza to ka za ka ga ba za ku rika kulla kai da shi ba kuma ba za ka ji janyo ba za ka ji tsoron jan aya ka fassara ba domin kai ya ji da shi domin kai ka san Allah kawai yake da ni to don ne yana cewa ga gaskiya ina ina karfafa ire-iren irin wayannan din da wato mutum yake so ya nemi ko ya samu irin wannan hanyar ba ma sai an yi bara ba kake yi maka kawai wani kudi ya samu abin da aka faɗa cewa a dukiyar da karaba da gida hudu kai aiki alkhairi ba ta ba sai ka fi zamu da yaya duk da cewa kuma idan an gona alkhairi aka nusar da kai hanyar aljanna kuma ya kamata ka yi shi ba cewa ga abu kaza ya kamata a yi kaza an nuna so Allah ya kai mu mataki da za mu kalli musamman matasan nan in kalli ba da dalilin shi muna da kauye a muna da wato fili a kauye kaza da muka gina mana masallaci ya ce kan da awa ta kai wannan mataki a ya kafa akwai abokin yana Abuja yanzu a wani gari yana yana da masallacin juma'a ya girme muna harkar dawa ne Allah ya ce ba ne shi da alwanzu sun yi karfin da yanzu dan dai matsala ta miliyan goma za ta yi da yace zai kalli wani matashi bai auren fara da yake kai kai za ka yi kaza a guri kaza mu zai yi ko wani to kaga da awa ta yi da shi za in ka kai abubuwan da suke yanzu wani taro da kuka je kwanaki a wani gari motar da ya zo da yake cewa ya tafi da da'awa kawai kuma yaran ne suke da sannan motar an samu mata direba direba ne yake yarda kuma da da'awa ce kawai dan da rubutu an yi ne kawai to irin wayannan ake bukata annabi alaihi salatu wassalam ya ji dadin da awar ne da sai na Usman da Abdurrahman bin Auf da ire-iren su suka tallafa wa da'awar shi za da an je guri abu kaza ya kira sai na Usman zai ce nawa ne baya jiran zuciya kawai zai biya Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yaje ba muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa gobe ka maka kaka wannan ibada da muke tsara ta azumi Allah ka ga mu je da lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar suna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon gaba da kuka Allah ka ƙara zuba mana a cikin duniya da rayuwa. Iyaye mu da suka riga mu gidan da suke Allah ka dukan su da lafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu fita da kyau da imani. Waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mazu. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين